والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin ikonsa da huwa ce wasu rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau 27 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib nan gandun wambai don ci gaba darasan mu a wannan littafi na tazkiyatun nufus na addoktor Ahmad Farid hafizahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin batu a kayan muhasabatun nafs mun ji abinda malamai suka faɗa dangane da ita da ma inda ta samo tushe daga ayoyin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaba ta gaba shine fawaidu muhasabatin nafs fa'idodi da bawa kan samu a lokacin da ya zamanto yanayi makansa hisabi duk lokacin da mutum zai wa kansa bincike to akwai fa'idodi wanda mutum zai samu na duniya da lahira tare da cewa dama a cikin tattaunawar da ta gabata an ambata mana wasu daga ciki to anan ya dunkula wasu ababe guda biyu ma'ana duk abin da aka ambata a baya zai dunkula a cikin wasu matsaloli guda biyu na fa'idar da muhasabatun nafs take samarwa bawa awalan ya ce al'ittila'u ala ayubi nafsihi muhasabatun nafs tana ba wa bawa dama yadda zai tsinkayi aibobin kansa don duk lokacin da mutum bai ɗora kansa a ma'auni ba to ba zai san yana da aibi ko bashi ba ko ba haka ba ne mutum ba zai san hakikatan yana da aibi ko bashi ba sai da kansa ya ɗora kansa a ma'auni in wasu ne suka faɗa ɗabi'ar zuciya ta kanki abin da wani ya faɗa a kanka sai a fassara shi da cewa tsana ce ko kuma wani abu daban ta amma in mutum shi da kansa ne ya ɗora kansa a ma'auni musamman ƙarƙashin abin da shari'a ce tanadi a mahanga ta shari'a ya ɗora kansa a ma'auni to a nan ne mutum zai iya ganewa aibobin kansa zai iya gane gazawarsa shi da kansa kaga duk wanda ya gane gazawar kansa kuma a wajen cika haƙoƙin Allah da na bayin Allah to insha Allah fa'idar da ake fatan za a samu a dalilin haka wato shi ne zai ƙoƙarin yin gyara shi ne mutum zai ƙoƙarin yin gyara malai ce wa mallam yattali ala uyubi nafsihi lam yumkinuhu izalatuhu duk wanda baya tsinkaya baya tsinkayan aibin kansa ma'ana baya ganowa aibin kansa to ba zai iya kauda wannan aibin ba ko ba haka bane yanzu mutumin da aka zo aka ce masa dan uwansa musulmi sai ya zo ya masa nasiha a kayan cewa na kaga ɗabi'a ka kaza da kaza da kaza bai kamata ka dinga yin kaza ba matsalar to idan ya yadda za ka ga ya karba ko ba haka ba har ma ya yi godiya to insha Allah zai dinga pondarin akan wannan abin zai rika tsora kansa a ma'auni sai kuma ka ga ya gyara a gaba watakila ba za ka gan shi da wannan aibin ba amma wanda bai yadda ya kalli aibin kansa ba ko da gaya masa aka yi ya kore to tabbas zai ci gaba da wannan abin don bai yadda ma yana yi ba alhali dan uwanka musulmi ma zai iya tsinkayen aibin ka ya nuna maka hadithin annabi ya ce almuslimu mir'atu akhihi almuslim shi mumini wato shi musulmi madubin dan uwansa musulmi ne in ka duba madubi zaka ga aibin kanka ko ba haka ba kai kaddara wanka tunda kayi wanka ai taskake sai ka duba madubi sai ka ga ashe anan akwai sabulu ya manne da kuma ba gani ba ko ka ga ashe hularka bata zauna yadda take ko hular ma ashe da datti in dai ka duba kanka a madubi to sai ka ga wani abu da za a dan gyaggyara kafin ka fita to kaga ganin aibin ne yasa ka gyara amma in ba ga aibin fafa ba za a gyara ba to don haka shi muhasabatun nafs yana ba wa mutum dama ya ga aibin kansa ana fata kuma in har ka ga aibin kanka to za ka gyara domin duk wanda bai ga aibin kansa ba to ba zai samu damar kauda shi ba ƙala yunus ibn ubaid wani malami daga cikin magabata kamar yadda ya zo cikin sayarwa alamin nubala shi wannan bawan Allah yana daga cikin sigarar tabi'in wato tabi'ai waɗanda suke na can baya wanda ba su ga sahabbai da yawa ba an ce da ya ga anas ibn malik ya zauna da anas wala Allah wannan ne ta ba shi suhuba kuma ya rawaito hadisai daga wajen kibarut tabi'in irin su hasan al-basri su ata'u da ikrima da muhammad ibn sirin da sauransu to yana daga cikin manyan malamai masu tsananin zuhudu waɗanda suke haɗibai masu yawan yin jawabai wanda yake na abin nan na hikima to ƙala yunus ibn ubaid yunus ibn ubaidin duda ƙoƙarinsa da ƙyanƙeninsa da kiyayewarsa ya ce inni la'ajidu mi'ata khaslatin min khisalil khairi ma a alamu an fanna nafsi min hawa hida ya ce ni na san waɗansu ɗabi'u guda ɗari ɗari guda min khisalil khairi daga ɗabi'u wanda yake na alheri na san wasu ɗabi'u wanda musulunci yake so ɗabi'u guda ɗari na alheri ya ce ma a alamu an fanna nafsi min hawa hida amma ba na ganin ni kaina ba na ganin na kiyaye na ƙware a ɗaya daga cikinsu mun kane ko? wato wannan gaya kenan wajen ganin aibin kai kai ka ga aibin kanka gara mutane su ga kirkinka amma lokacin da kai ne kake ganin kirkin kanka to aibinka kuma zai fi yawa don duk lokacin da kake ga kai mai kirki ne a kowane fanni kana ga kirkin kanka ai ibada kana yin ta sosai yadda ya kamata ai haƙoƙin mutane kana cika musu su ne ba sa cika to za ka ga su ne ba sa cika maka naka ma dama mutum ya ga cewa shi abubuwansa daidai suke to anan ne aibinsa kuma zai fi yawa don ba zai san daman gyarawa ba to kaga yadda magabata suke kenan kullum su ne mutanen kirki a mahangar mu alhali su kuma a rayuwarsu kullum gani suke yi su fa ba su cika abin da ya kamata su cika ba su sun gaza wallahi ba ma waɗannan tabi'ai ba har sahabbai haka suke dan a wajen suka koya sahabbai duda yabo da Allah ya musu alkur'ani amma kullun gazawan kansu suke yi gani suke sun gaza gani suke ba daidai suke ba to wannan muhasabatun nafs kenan dama Allah ta'ala ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka ku kada ku tsarkake kawunanku kar kai ka ba ma kanka taskiya karka kyautata kanka gara waɗansu su kyautata ka amma kai kuma kana ganin gazawarka wa qala muhammad ibn wasi' muhammad ibn wasi' shi ma yana daga cikin sigarar tabi'in ya rawaito shi ma daga kaɗan daga cikin sahabbai da kuma da yawa daga cikin kibarul tabi'i yace law kana lidhunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya muhammad ibn wasi' yake cewa inda a ce zunubi yana da wari mutum idan mai zunubi ne zaka je yana wari ai zunubi shi aiki ne ko aiki ne wanda aka rubuta shi kawai aka tafi da shi aka taskance to yace inda zunubi yana wari ma qadara ahadun an yajlisa ilayya eh zunubi yana wari amma a sama dan aikin da ba a yi shi mai kyau ba in aka tafi da shi wari yake yi misali sallah ya zo cikin hadisi sallar da aka yi ta mai kyau mala'iku za su zo za su ɗauke ta tana ƙanshi za ta da ita sama kuma za a ce a adana ta a waje wanda yake mai kyau amma sallah wadda aka yi ta mummuna in an tafi da ita wari take yi to ba za a ba da umarni a buɗe mata ƙofar sama ba sai a ce a watso ta ga wanda ya yi sai a jeho ta sai ta zo ta maki fuskar wanda ya yi kaga shi mai magani ba ko? ta ce dayya'aka Allahu kama dayya'ata ne Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni to kaga a ma'ana a cikin ilimin gaibi ayyuka suna kanshi ko siwari to amma nan yana nasabtawa ne a duniya inda a ce zunubi yana da wari ma kadura ahadun an yajlisa ilai yace da ba wanda zai iya zama da ni saboda tsaban warin da zai dinga ji a jikina kaga wannan gayawa ne na me gaya ne na ganin aibin kai kullum idan muna ganin aibin kawunanmu to insha Allah zaka ga muna kokarin gyarawa to amma yanzu matsalan ba shagaltuwa muke da aibin kawunanmu ba mun fi so mu leko aibin wani aibubukan wasu kullum shi mutane suke shagaltuwa da su duk lokacin da ka shagaltu da aibin wani kai kuma ba za ka gana ka ba don kullum mutum gani yake waɗansu suna aikata laifi shi kuma ta seke ba duk wanda za ka je yana faɗan laifu ya shagaltu cewa mutane suna aikata kaza suna aikata kaza to shi fiye wa kansa taskiya ne inda bai makansa taskiya ba to nasa zai fara faɗa to amma adatan sai kaga mutane ba sa faɗan nasu sai dai su faɗi na wani to kaga wannan ba kama hanyar gyara ba amma idan ni na shagaltu da nawa wasu ma suka shagaltu da nasu to anan ne zaka ga kuma an gyara insha Allah ina ta kokarin ganin laifina to zan yi taka tsantsan wani ma shi ma yana gana sa aibin yana taka tsantsan to haka nan sai ka ga al'umma ta daidaita amma in ka hango laifin wani to kai baka ganin naka dan haka kai fa naka yanzu ka ci gaba da shi to nan kaga wannan bawan Allah yake cewa inda zunubi yana da wari yace da ba wanda zai iya zama da shi wato saboda warin da zai ji وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء إمام أحمد بن حنبل يروي توج كل التافنسا kitabu zuhudi daga abu darda yana cewa la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamquta an-nasa min jambillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu ashadda laha maqata wane ne abu darda abu darda sahabi ne to yake cewa la yafqahu ar-rajul kull al-fiqh mutum ba zai zamanto mai fahimtar addini cikakkiyar fahimta ba domin al-fiqh yana nufin fahimtar addini to mutum ba zai zama mai fahimtar addini cikakken fahimta ba hatta yamqutan nasa min jambillahi har sai lokacin da yake fushi da mutane saboda Allah wato a lokacin da mutane suka ƙi Allah to sai ya fushi da su mun gane ko domin ana so mutum ya yi fushi da wanda yake saba ma Allah ba a san mai saban Allah kuma ka dinga farfar da shi kana ƙaunarsa kana sansa kana nuna masa wato soyayya to ba zai fahimta ba amma wanda yake saban Allah idan mutane suka yi fushi da wannan ɗabi'ar tasa to za ka ga wannan ya zamanto masa wa'azi ga wanda yake da rabo sai ga me yasa mutane suke ƙinsa sai daidaita kuma zai zamanto izina ma ga wani kasan da da yake lokacin ba mashaya da yawa ɗan giya idan aka gan shi ko wanda ya sha kafso ya sha ƙwaya ƙwaya da kafso ake ce mata aiko kafsul ne ba wuce ce kafso to masu shan kwaya da masu shan giya idan suka shawo suka zo suna tambele duka ake musu sai a musu duka a cikin gari yara su ba su kashi kuma ba wanda zai ce kala saboda mutane sun ki societal sanction kenan to kaga wannan duka da ake musu a jashi wani a jefa shi a cikin kwatami wanda jefa shi a bola a zuzzuba mai kwata a jiki to kaga wannan wani daga cikin yara in ya ga wannan to zai taka tsantsan ya ce ga makomar mai sha kaga ya masa wazi ta nan to amma yanzu in aka ce za a irin wannan sai a rasa ta ina za a fara mashayin sun yawa ko kuma mutane sun yarda da su mutum za ka ga ya sha ko yana ambaton saƙon Allah ma da ya mutane suna dariya ana raha yana cewa ya aikata kaza ya aikata kaza kuma ana ana dariya abun burge mutane ma yake yi Allah shirar da mu to abu darda yake cewa la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamquta an-nasa min jambillahi mutum baya samun cikakkiyar fahimta ta addini har sai lokacin da ya fushi ma mutane a dalilin saba ma Allah a dalilin dokar Allah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu ashadda laha maqata sannan kuma sai ya dawo kansa yafi matukar tsananta ma kansa fushi mun fahimci wannan kalamin wato mutanen da suke saba ma Allah sai ka ƙi su ka ƙi abin da suke aikatawa ka musu fushi kuma bai tsaya a nan ba kai ma sai ka dawo abin da ka ga ka aikata na laifi kai ma kai kanka fushi to shi ne ce mutum ya samu cikakken fahimta na addini kenan wato a nan za mu iya fahimtar cewa a duk lokacin da ya zamanto mutane ne kake ganin laifin su kai baka ganin laifin kanka to baka da fiƙihu amma lokacin da ka samu alfikihu kullal fikihi shine lokacin da yadda zaka ga laifin wanda ya aikata laifi ka masa fushi hakanan kai ma kana ganin laifukan kanka kuma zaka yi wa kanka hisabi to don haka wannan gaba yana daga cikin fa'ida na muhasabatun nafs wato al-ittila'u ala uyubi nafsihi ثانيا an yi arifa haƙƙallahi ta'ala alaihi yana daga cikin fa'idodi na mutum yi wa kansa bincike na ayyuka mutum zai san haƙƙin Allah a kansa eh mutum zai san haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a kansa fa'in na zalika yi rufihu makata nafsihi domin sanin haƙƙin Allah da yake wuyansa zai gadar masa ya yi makansa fushi in bai cika wa Allah haƙƙinsa ba wal izra'i alaiha kuma yayi mata horo duk lokacin da baka cika haƙƙin Allah ba in har mutum yana da cikakken fiƙihu kuma mutum yana yi makansa muhasabatun nafs to zai san haƙƙin Allah yadda in bai cika haƙƙin Allah ba zai makansa horo zai horar da kansa da kansa misali yanzu mutum wani abu sai ya zo sai ya shagaltar da shi a cikin sallarsa yana sallarsa ta farilla bayan da aka idar da sallah sai ya ɗora wannan almuhasabatu ba da al'amal ko sai ya ɗora sallar tasa a ma'auni ya tsayaye tunaninta sai ya gato ita fa wannan sallar fa bai ma san mai karanta ba a sura kuma karatun bayyane matsalar bai san wace sura da wace sura liman ya karanta ba saboda yana sake-sake wannan sallar ta samu cika an cika haƙoƙin da aka bukata na Allah a cikinta yana daga cikin haƙƙin Allah a samu mai a samu alkhushu a samu alkhudu kankan da kai halartowa girman Allah zuci to yanzu kuma shaidan ya zo ya farauce wa mutum sallar tasa yayi amma kuma bai cika mata ƙwaryar da ya kamata ba ba za a ce ya sake sallah ba ko ba haka ba ya yi da farallarsa to amma farallar tasa bai cika haƙoƙin Allah da ya kamata ya cika a ciki ba to kaga idan mutum ya yi makansa muhasaba ya waiwaya a kan haka ta yaya zai horo makansa kaga na farko tukunna zai fushi makansa to ya aka yi yanzu shi ya shigo sallama har yadda ya dinga sake-sake na tunane-tunane me yasa bai jingina tunanin ba har sai ya yi da sallar sai koma kan sake-saken nasa kaga zai makansa fushi akan haka me yasa ya yadda wani abu ya fusge shi masu yi wa kansu muhasaba yanzu annabi suleiman alaihi salam jihadi ne Allah ta'ala ya wajabta masa ya je shi kuma Allah ta'ala ya sanya masa matuƙar san dawakai yana cikin yin ibada sai tunanin dawakai nan sai zo masa yana tunanin wannan dawakan da ya tattali don yin jihadi suka shagaltar da shi lokacin da ya yi da sallarsa sai ya ce a kawo masa dawakan duk sai yanka su sun shagaltar da shi fatafika mashan bisuki wal anaq sai na sai da musu kafafu yana sai da musu wuya ya kashe dawakan sun shagaltar da shi daga ibada ka gaya wa kansa horo ko kaman kai ne yanzu idan ka zo ka ka samu wani kuɗi da aka shiga sallah shikenan sai kana ta tunani yadda zaka kashe kudin sai baka cika ma Allah haƙi ba kaga an yi da sallah horon da zaka yi sai kai sadaka da su ko ko kuwa na'am eh ba wai cewa nace dole ba ai kwatance ne nake ko ƙarfin yadda ka yadda da yi makanka muhasaba shi ne zai baka daman yin sadaka da shi in ka cije yanzu wanda ya cije tsakaninsa da Allah ya sadaka da shi da wanda kuma ya ce bari daga ba za mu kiyaye wane ne fi to kaga muhasabatin nafsin ki kai wa kanka horo muhasaba takan ba wa mutum dama yayi wa kansa horo ويخلصه من العجب ورؤية العمل كما محاسبة النفس تناس آمد دمتون دقا جيجي دكي ورؤية العمل تناس آمد دمتون دقا جنن أي كنسا كان أزمي كان نافل فيلي كان يوم كراتين القرآني kana yawan zuwa wajen darasi ayyukan alkhairi to shaidan sai iya kimsawa mutum sai rika ganin cewa shi fa cikin ayyukan alheri yake waɗansu kuma su ne suke abin sharholiya amma shi kullum yana cikin ayyukan alheri to kaga wannan idan irin wannan tunani ya shigo wa mutum ɓangare biyu ne in yi tunanin yana bibiyan ayyukan alkhairi sai ya tuna Allah ne ya datar da shi akan haka kuma yana roƙon Allah sabati a kayi to sai ya zama alheri amma in yi wannan tunanin sai ga cewa shi fa yanzu a cikin ayyukan kirki yake waɗansu kuma su ne kaskantattu to kaga wannan an samu al'ujubu ji da kai ru'yatul fadl ala alkhair kenan to idan mutum yana kansa muhasaba sai ya ce to shin wannan sallolin nasa da yake yi ma yayi su yadda ya kamata kuwa shin yaya matsayin sallar tasa take shin karɓaɓɓiya ce a wajen Allah ko bata karɓu ba sai ɗora ta a ma'auni shin wannan karatun da yake yi yana yi ne saboda Allah shin zuwa ɗaukan darasi da yake yi yana yi da ikhlasi saboda manufar lahira sai ɗora kansa a ma'auni to irin waɗannan abubuwan idan yana yi to sai ya yi wa kansa linzami kaga shine yace wa yukhallisuhu min al'ujubi muhasabatun nafs za ta tsamar da mutum daga ji da kai wa ru'yatal amal da ganin aikinsa yana kambama aikinsa shi yasa kasu sahabbai duda yadda suka kai gaya wajen zuhudu suka kai gaya wajen itqani na ayyuka da kokarin yi saboda Allah amma kullun cikin gazawa kansu suke yi kullun gani suke su sun gaza wallahi cikinsu wani sai dinga kuka kamar ransa zai fita yana ga cewa kowa fa yayi raboban da shi to su sun kaiwa gaya wajen muhasabatun nafs shine ake so mu ma mu rika yin koyi da su Allah ya bamu dacewa wa yaftahu lahu babal khudu'i muhasabatin nafs za ta buɗe wa mutum ƙofa na ƙanƙan da kai ya rika ganin kansa shi ba komai ba wa zulli da ƙasƙantar da kansa wal inkisar bayyana da rabbihi da kuma wato maraicewa ba a ce karaya ba ba a so a karaya a wajen Allah da maraicewa gaba ga ubangijinsa ka yi aikin ma to sai ka roƙi ubangiji Allah ta'ala ya sa a karɓi wannan aiki Allah sa a karɓi wannan aiki gashi kayi aikin kayi iya bakin kokarinka yin sa yadda aka yi koyar to amma ana so sai ka biye kuma da roƙon Allah Allah Allah ka sa wannan aiki ya karbo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum an rawaito idan suka yi azumi sai sun yi wata shida suna roƙon Allah ta'ala ya karba musu aikin yan tsakani da Allah ramadanan nan da ta wuce zuwa yanzu waɗanda lokata ka tuno ka tuno kake roƙon Allah kai tsakaninka da Allah kake roƙonsa Allah Allah ayyukan nan da muke a ramadan Allah ka karɓa mana Allah ka sa ramadan ɗin mu ta karɓo don Allah an yi waɗannan abubuwan wataƙila sai ka gani an yi ma sai dai a salon zance ko kuma waɗansu in sun yi kaɗan suka yi ko kuma idan an bujiro da batun a ce to Allah ba mu dacewa Allah samun dace a salon zance ba wai addu'a ta musamman ba to kaga su sahabbai suna yawan yin irin wannan muhasaba ce take sawa su muhasabatun nafs kullum kana dora kanka a ma'auni domin bincike na kiyama fa yafi na duniya Allah ji kan Malam Abubakar Gumi ina ji ko na ta uba da labarin nan ko na aikin hajji Malam Abubakar Gumi ne ka san da ana shan wahala alhaji kafin su dawo a yi dogon layi ana ta awu a zo abin nan jidda a kwana da kwanaki ana jiran jirgi bayan jirgi ya zo a layin awu ana ta auna kaya da yake a airport ɗin da ake auna kayan in ya wuce misali ai watsi da shi ko kuma ce biya excess luggage charge mutane sun yi layi dogon layi ana jawowa kayayyaki kaya kaya kaya kaya wani ya yi gammo uku wani ya yi gammo biyu wani ya yi dila dila sai mala abakar gumi ya zo allah ji kansa aka ce ya zo shi da ya dogon rigarsa da abaya da rawaninsa ba komai tare da shi sai ƙura'ani ƙura'ani ne a hannunsa guda ɗaya yana rike da shi da ya zo malam sai zai shiga layi sai ma'aikata suka ce a'a malam ai zo kai ka shiga jirgi je ka a tantance ka ka shiga jirgi ainihin layin masu kaya ne malam har sai da ya zo zai wuce mutane sai ya waiwayo sai ya dawo wajensu sai ce to kun gani ko a kiyama haka abin yake wanda ya zo da kaya da yawa shi ke shan wahalan bincike Allah ji kan mala baya raina gabar wa'azi kaga abin gashi zahiri ya fita yace to kun gani ko a kiyama haka abin yake wanda yazo da kaya da yawa loto da yawa shi kashan wahalar bincike in mutum bai zo da nauyi ba cikin sauki fasofa ya hasabu hisaban yasira Allah kuma da kyakkyawan karshe Allah ji kan mala to don haka muhasabatun nafs tana buɗe wa mutum ƙofa na ƙanƙan da kai da kuma cewa gaba ga ubangijinsa wajen roƙon Allah ya datar da shi wajen karɓan aiki wal ya'su min nafsihi muhasabatun nafs tana sanya wa mutum ya ɗebe kauna daga kansa yadda ba zai dinga jin shi wani abu bane zai miƙa lamarinsa zuwa ga Allah ya ga aikin da ya fi ba komai bane yanzu misali ka dauki awa 24 a wuni ko ma dauki wuni daya dora shi a ma'auni ka tashi da asuba a shine farkon wuni ko kai raka'ati al-fajr sannan ka tawo masallaci kai raka'a biyu wataƙila raka'ati al-fajr kan nan tunda ba yawa ne da ita ba ba za ta wuce minti uku ba ko ba haka ba kaji an yi sallan asubahi kaddara an yi minti goma sha biyar ma kalla ma kaga an yi minti kai ta ma an yi minti ashirin ba a cika yi ba to yan an ɗauke ta minti ashirin kaddara ka ce alfajirin kama an ɗauke ta minti biyar wannan a ɗauke ta minti sha biyar ba an san ashirin ba to kaddara wa la'alla ka zauna ka yi karatun alkur'ani na awa ɗaya ma ko ka yi azkar na awa ɗaya ko na minti talatin in an haɗa da wancan minti ashirin ɗin minti talatin nawa aka samu a an sa minti hamsin bai kai awa ɗaya ba ko to shi kenan ka fita kuma an tafi shagali sai allah kai ma zahar a zahar kuma sai ka dawo sai ka zo sai ka nafila raka a biyu ko kai raka a hudu ba kowa yake hakan ba ma rawatib ne a ce wannan nafilolin naka raka a hudu sun minti goma a ce a zahar ɗinka ta minti goma a ce ka sake yin wata nafilan bayan ta raka a biyu ta ɗauki minti biyar minti ashirin da biyar ko sai ka haɗa da waccan hamsin ɗin an samu awa ɗaya kenan da minti sha biyar sai allah ya kai mu la'asar a ce ka daure wanda nadiran ba kowa ke yi ba ka yi raka a hudu ko kaddara ita ma ka tsawaita ta ta dauki minti goma yawanci a minti biyu ake gama nafila to kaddara ta kai minti goma ma in ka hada da wancan an san da minti 25 ko ita ma la'asar dan naka kayi ta kaddara a yi ta minti goma ka hada da wancan a baya nawa aka samu an samu awa ɗaya da rabi da minti biyar sai kuma Allah ya kai mu magariba magariba nan ma a yi sallar magariba kaddara ta minti goma na ɗauki mafi yawan nema wanda ba kowa kuma yake hakan ba to ka ɗauke ta minti goma in ka haɗa da baya awa ɗaya da minti arba'in da biyar ko ka yi nafila minti biyar awa ɗaya da minti hamsin Allah ke mu isha ko kaddara ka zauna irin wannan darasin da ake yi kana shawarara ko kana karatun alkur'ani matsalan ko aka samu awa daya an sami yanzu awa biyu da minti hamsin a kaddare ba zuwa kai ka zauna a tebur a benci ana hira ba kama kashe tsakanin magaribanka da ishinka kana karatun alkur'ani ko kana azkar kaga an san awa biyu ne da minti hamsin aka zo ake sallar isha'i da ita ma da nafilarta raka a biyu an ɗauki nawa ƙaddara su a minti goma sha biyar kaga an san awa biyu kenan da minti nawa da minti biyar awa uku da minti biyar shi kenan ƙaddara da daddare ma ka tashi ka yi sallah ta awa ɗaya an samu awa hudu ko da minti biyar ko to kai approximating ta awa hudu wannan fa mai kokari ne sosai yayi haka a wuninsa a kullum na tabbata in muka bincike kanmu za mu ga ba haka muke a kowane wuni ba kaɗan ne wala Allah suke yin haka to kaga awa hudu ne a cikin awa ashirin da hudu to menene naka na banka ma kayi ma ubangiji bauta a wuni guda awa 24 ka dauki awa hudu ka masa bauta kuma shin wannan bautar da kai wannan sallar da kake yi ta kubuta daga abubuwan da za su iya bata shi ka tattara hankalinka wajen bautar Allah wajen ibadar da kake masa ka halarto da girman Allah yayin da kake sallar lokacin da yake karatun alkur'anin ka yi shi da ikhlasi ko ku sautinka kake birge waɗansu da suke shauraro to kaga irin waɗannan shine mutum zai kansa muhasabatun nafs sai ga cewa shi ba kowa bane kuma aikin nasa ba shine wal ya'su min nafsihi sai ka ɗebe tsammani ma kai a cikin aikin da kake bai kai komai ba to a sati daya awa hurhudu ka samu a cikin sati daya kaga ka samu awa 28 kenan ko ko ba haka bane awa 28 ka samu a cikin sati ɗaya kayi bautar wuni ɗaya kwana ɗaya ne da awa hudu ko kwana shida hidimominka kake a ƙaddara a misalin wanda muka yi na baya ma mai wannan kiyayewa wanda wallahi ba haka ake ba da yawa cikin jama'a sallah ne za a zo a yi ta a gurguje a tafi to shin ana waiwayawa ga wannan to idan ka lissafa ka lissafa sai kaga in shekara ta yi daga almuharram zuwa wata almuharram da ka rayu shin wanne lokaci ne ka keɓe ma Allah kai bautarsa kuma bautar a yaya take an tsarkake ta yadda za ta karɓu a wajen Allah to kaga wannan idan mutum ya waiwaya ya ɗora kansa a ma'auni sai ga cewa akwai aiki kuma aljannan Allah ce fa ni'ma ajrul amilina ma dalla da lada aljanna ga wanda suka yi aikin da Allah ya yarda da su to don haka muhasabatun nafs tana sanya mutum al-ya'su min nafsihi ya ɗebe ma tsammani daga aikinsa cewa aikinsa ba komai bane sai ya dage wajen ƙara aiki da kuma roƙon Allah dama ba a so mutum ya yi dogaro da aikinsa ya bankama da shi kana yin amma kana roƙon Allah ya karɓa kuma kana neman ya ƙara maka falalarsa wa annan najata la tahsulu lahu illa bi afwillahi wa maghfiratihi wa rahmatihi muhasabatun nafs za ta sanya ya fahimci cewa tsira fa a kiyama la tahsulu ba ta samuwa lahu gare shi illa bi afwillahi sai da yafiyar Allah wa magafiratihi da gafara Allah wa rahmatihi da jinkansa Allah ka lullube mu da rahmarka fa inna min haqqihi domin daga cikin haƙƙin Allah akan bawa an yi da'a shine ayi wa Allah biyayya Allah ya kallafa wa bayinsa su masa biyayya fala yu'sa yana daga cikin haƙƙin Allah kada a saba masa wa an yuzkara fala yunsa yana daga cikin haƙƙin Allah akan bawa a rika tuna shi Allah ce fadhkuruni azkurkum wala yunsa kuma kada a manta Allah wa an yushkara kuma haƙƙin Allah ne akan bayi a gode masa fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun shi yasa yace wa an yushkara fala yukfara kuma a gode ma Allah kada a kafirce masa kada a butulce masa to don haka muhasabatun nafs tana da fa'ida mai yawa gabawa in har yayi wa kansa bincike da kididdiga tun anan duniya to insha Allah zai samu damar da zai dinga gyara ayyukansa kuma zai samu damar da zai dinga dagewa wajen roƙon ubangiji ya bashi sabati ya bashi dacewa sai kaga a kiyama an samu al'amari mai sauki gaba ta gaba wanda take damfara da muhasabatun nafsi ne as-sabr hakuri kai bahaushe yace mai hakuri yakan dafa dutse har ya sha romansa ba a samun cin nasara a nan duniya da lahira sai da haƙuri sai da haƙuri shi haƙuri kuma yana zuwa ta ɓangare guda uku asabar fi ɗa'acin lahi a yi haƙuri wajen biyayya ga Allah don biyayya ga Allah sai an yi haƙuri wallahi kana cikin baccinka da asubahi kuma dama ba kwanta da wuri ba a gajiya kake kayi aiki ka wuni kana aiki ko ka dawo daga tafiya ka kwanta kenan sai asubahi ta yi aka ce hayya ala sala haƙuri ne zai sa ka tashi kana tangal tangal tangal tangal har ka wartsake kuma ka je ka bauta wa Allah wallahi wanda bai da haƙuri ba zai iya yin haka ba to don haka sai an samu asabar fi da'atillah kuma na biyu asabar an ma'asiyatillah sai an yi haƙuri wajen barin sabon Allah dan adam yana da temptations yana da fusga abubuwa kala-kala na ashahawat ababen da aka kimsa sansu a cikin zuciyar dan adam kuma idan Allah ta'ala ya ce kaza kada a tsallaka ga kuma dan adam na sha'awarsu kudi ne amma ta hanyar da za a samu ta haram ne biyan bukata ne wajen sha'awa sha'awatul jinsiyya amma kuma hanyar da za a biya bukatan ta haramun ce da makamantan irin waɗannan ababe wallahi sai mutum ya cije ya daure ya yi haƙuri in bai da haƙuri sai afka cikin laifi marasa haƙuri su suke aikata laifi amma mai haƙuri ba shi ma fa baya sha'awa ba ne a yana sha'awa amma haƙurin nan shi ne ke overwhelming ɗinsa ya mamaye shi yadda ba zai aikata sabon Allah ba tunda Allah ya ce kar ai zai haɗiye ya yi haƙuri ya ƙi sannan nau'i na haƙuri na uku kuma shi ne asabar ala a ƙadarar lahil mu'lima mutum ya haƙuri a kayan abin da Allah ya ƙaddara ko marar daɗi Allah ya ƙaddara a marar daɗi mutuwar wani da kake so sarayar dukiya jinya wani abu wanda zai zo maka na ja'ifa to ana buƙatan asabar shi yasa Allah ta'ala ce wa bashirus sabirin Allah ya bada matsayi ga waɗanda suke masu haƙuri hasali ma haƙuri yana daga cikin abin da zai shigar da bawa aljanna da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr to don haka as-sabr yana da matsayi kwarai da gaske wajen samun rabo gabawa a nan duniya da kuma lahira malai ce inna Allah subhanahu ja'ala sabra jawadan e jawadan la yakbu Allah madaukaki ya sanya hakuri matsayin wani ingarma ne shine jawad ya sanya hakuri ingarma ne la yakbu wanda baya kifawa alkabu shine a gurfana taka kasan doki idan yana gudu zai iya kifawa ko sai ya sassarfa kafafunsa na gaba ko su tuntube sai ga ya kifa ta kai wanda yake kansa sai faɗi to shi ne ya ce shi haƙuri allah maɗaukaki ya sanya shi a matsayin ingarma ne da baya kifawa wasari man layan bu tsari sifa ce yawanci an fi jingina shi zuwa ga takobi akan ce saifun sarimun asali an ce sarama ai kata'a yankewa in an ce sarimun mai yankewa to ai takobi ne yawanci shine gaya wajen yanke abu ko duk abin za a kwatanta mai yankewa bai kai takobi ba wuka ma bata kai shi ba adda bata kai shi ba to yace wasariman la yanbu kuma takobi ne mai yankewa layan bu wanda baya gazawa asali wato akan ce nabas saifu anid dariba akan faɗi wannan laraba sukan faɗi wannan wato idan akhta'ahu idan ya kubce masa in ya kuskure masa to sai a ce takobi ne mai yankewa wanda kuma baya wato gazawa baya kudu wajundan galiban la yuhzam Allah ya san wannan duk ana siffanta ma hakuri ne hakurin kuma Allah ya sanya shi a matsayin runduna ce mai rinjaye kullum ita take nasara la yuhzam runduna ba a cinta da yaki alhazima shine a ci abu da yaki a ci runduna da yaki to takobi ne mai yankewa sannan runduna ce wadda ba a cinta da yaki can baya ce in garma ne da baya kifawa wato ana jinjina ma shi haƙuri ne matukar mutum ya yi riko da shi ba a taɓa wato asara a ƙarƙashin haƙuri ya ce wa hisnan hasinan la yuhudam kuma Allah ya sanya shi haƙuri a matsayin ganuwa ce mai ƙarfi hisnan hasinan ai mani'an kenan ganuwa ce mai ƙarfi la yuhudam wadda ba a rushe ta kasan ganuwa da ƙarfin ganuwa duk yadda za a yi a sa ma jaujawa a sa waye haka za a batta turawa lokacin da suka zo suna so su ci kano da yaƙi a 1903 sun zo ta ko'ina sun sa maxim gun ɗin nasu sun harba sun harba amma bayan da suka iya da ganuwar kano suka kwana da kwanaki sun kasa shiga sarki alukum ya ce a kulle gate gaba ɗaya ko'ina mayaka kuma su shirya a ciki arna in sun shigo mai yaƙe su amma kar wani ya bude ya fita suka yi suka yi sai ta wajen kofar duka wuya can wajen get din wajen kabuga wajen get din bayero all side akwai ta kofa duka wuya to karamar kofa ce kuma kasan da kofofin ai suna samun bishiyoyi suke yanka sai a yanki stem din bishiya gaba daya da shi ake jejjerawa ake jejjerawa ana daddaurewa da shi ake yin gate bishiyar ma sai an zaba su sun san wadda suke sa to ta nan ne suka fasa wannan kofar suka shiga karamar kofa ce to shi haƙuri hisnan ne hasinan ko akan ce hisnan mani'a la yudam katanga ce mai ƙarfi wadda ba a rushe ta fahuwa wan nasru akhawani shaqiqani shi hakuri da samun nasara yan uwa ne shaqiqai cikin momi haƙuri da samun nasara ‘yan uwa ne kenan in kana son samun nasara a al'amura ka zan mai haƙuri haka ne kasuwanci mutum yake yi sai yana yi yana samun hasara yana yi yana samun hasara in ba shi da haƙuri sai watsar ko ba haka ba amma yana da haƙuri sai ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba har sai ya fahimci yaya logar abin take kuma Allah ya sanya albarka to haka kome yake in dai ana haƙuri a kansa to insha Allah sai ga an kai gaci to shi haƙuri wato da samun nasara ‘yan uwa ne cikin mumi waƙad madahallahu azza wa jalla fi kitabihi as-sabirin Allah ma'abucin buwa ya ɗaukaka ya yabi masu haƙuri a cikin littafinsa wa akhbara kuma ya ba da labari annahu cewa shi Allah yi wa fihim wannan ku gyara wannan nunun ɗin fa'un ne abu annahu yuwaffihim ujurahum bighairi hisab cewa Allah madaukaki zai gyara musu wato Allah zai cika musu kai la daddakin su bighairi hisab ba tare da kididdiga ba mai hakuri Allah ya ce zai cika masa ladansa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ana cika ma masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba lada kawai Allah ke zuwa masu haƙuri Allah ka samu a cikinsu na'am wa akhbara kuma Allah ya bada labari annahu ma'ahum bi hidayatihi wa nasrihi al-aziz Allah yana tare da masu haƙuri wajen shiryar da su wa nasrihi da kuma taimakonsa al-aziz wanda yake mabuwayi wa fathihi al-mubin da budinsa wanda yake bayyananne fa qala ta'ala sai Allah yace wasbiru inna Allaha ma'as sabirin kaga ma'iyya Allah yace ku yi hakuri ku zama masu hakuri akan al'amura wajen bin Allah wajen duk abin da Allah ta'ala ya umarce ku da yi jihadi ne isar da sakon Allah ne bautarsa ne nesantan abin da ya haramta tamassuki da sunnar manzonsa ku ci gaba da yin haƙurin ji Allah ta'ala inna Allah lalle Allah ma'as sabirin yana fa tare da masu haƙuri Allah ce yana tare da su to kaga shi haƙuri yana da riba fa zafara as-sabiruna bi hadhihi al-ma'iyya bi khairi ad-dunya wal akhirah don haka as-sabirun masu haƙuri fa zafara sai suka rabauta bi hadhihi al-ma'iyya da wannan tarayuwa da Allah yayi da su da khairud dunya wal akhirah da alherin duniya da kuma alherin lahira wanda ya zama mai hakuri wajen bin Allah wanda ya zama mai hakuri wajen nesantan abin da Allah ya hana wanda ya zama mai hakuri wajen cika haƙoƙin bayin Allah wanda ya zama mai hakuri akan abin da aka masa ya kau da kai ya yafiya to insha Allah yana tare da alherin duniya da lahira wafazu biha don haka sai suka rabauta da wannan taraiwa da Allah ya ce yayi da su bi ni'amihi al-batinati waz-zahira game da ni'imominsa wanda yake boyayyu da na bayyane wallahi mai hakuri yafi kowa morewa kaga shi mai hakuri baya kwana da takaici ko ba ka bane takaici ma isa ya toca ya isa yawa mutum takunkumi ya isa ya yi wa mutum mummuke takaici mutum ya tafi ya kwanta da takaici ya tashi da takaici in ya hango su ya ji takaici wannan kada ya shi azabar duniya saboda yana dugunzuma akan wani abu da ya faru amma wanda ya zamanto mai haƙuri shi in ma munana masa aka yi insha Allah sai gaban ya wuce sai je kwanta abinsa sai an tashe shi wani kuma saboda takaicin da aka masa ba zai iya yafewa ba sai kasa bacci kaga ya game da wahala to haƙuri akwai riba mai yawa a cikinsa kuma Allah yana son masu haƙuri domin haƙuri shi ke sa a yafiya Allah ya ƙara wa annabi daraja annabi an cutar da shi iya cutarwa kafirai ƙuraishawa sun cutar da shi yahudawa sun cutar da shi kuma a cikin gidansa munafukai wai ina nufi a cikin gidansa a cikin musulunci waɗanda suka ansa musulunci munafukai amma ba musulmi ba ne sun cutar da annabi sama da kowa wallahi ka annabi ya dinga hakuri da su bai taba daukan takobi yace a kashe su ba har ma wata ran Umar ibn Khattab yace ba ma yaki mutanen nan mu kakkashe su ba ya manzon Allah kafirai ne annabi yace a kyale su Umar kai ka san abin da suke mana a gida yanzu idan muka kashe wanda suke waje sai su ce to ga na Muhammad yana kashe sahabbansa annabi yayi rabo bisa umarnin Allah amma wani daga cikinsu sai ya ce inna hazihil kismata la yurida biha wajhallahi wannan rabon ba a yi ta don neman yardar Allah ba wai annabin ne yayi aiki ba don neman yardar Allah ba shi ko ibnu mas'ud yace wallahi la arfa annahu ila rasulillah sai na fada wa annabi ya gaya musu kuma ya je gaya wa annabi yace ban taba ga fushi a fuskar annabi kamar ranan ba annabi ya ji nauyin wannan maganar da aka faɗa ya ce annabi ya yi shiru duk jama'a suka yi shiru annabi an ga fasata a fuskarsa can sai a ga fuskar annabi ta washe sallallahu ai shi mutum ne shi yasa yana da sifa insaniya in an masa abin da bai ji daɗi ba dole zai ji ba daɗi za a ga ya yi fushi amma yadda ya bambanta shi bai taɓa yin ramuwa don an cuce shi ba annabi sai ya huce sai sai ga fuskarsa kuma ta washe bai ce komi ba sai ya buɗi baki sai ce rahimallahu akhi Musa faqad udhiya bi akthar min zalika fa sabara yace Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa sahabbansa mutanansa sun cuce shi sama da yadda aka man dinnan amma yayi hakuri annabi Musa shi kuma fa no nonsense ne fa wallahi amma kuma gashi annabi ya siffanta shi da hakuri kuma hashi da kansa a cikin alkur'ani Allah ya hakaito inda yake cewa wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum yace ya mutane na me yasa kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum kuma san ni manzon Allah ne amma kuke cutata kaga annabi Musa ma yayi hakuri to Allah ya ce wasbiru inna Allaha ma'as sabirin wafadhu biha bi ni'amihi al-batinati wadh-dhahira don haka masu hakuri sai suka rabauta da tarai wanda Allah ya ce yayi da su game da ni'imarsa da ya lulluɓa musu ɓoyayya da bayyananniya ɓoyayya shine kwanciyar hankali mai haƙuri yana da kwanciyar hankali sannan al-zahira a bayyana ma kuma ya kubuta waje ala subhanahu al'imamata fi dini manuɗatan bisabar wal yaƙin kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya jagorancin addini ma jagorancin addini da ya ba ma al'umomi manuɗatan abu ne da aka ɗaure shi bisabar wal yaƙin a dalilin haƙuri da kuma imani faƙala ta'ala sai Allah ya ce wa bi ƙauli tadal muhtadun da maganar Allah ne kuma shiryayyu suke samun shirya don ba maganar da za ta baka shirya in ba ta Allah ba Allah ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya su al'ummomin da na gabata cikin banu isra'il waje alna minhum mun sanya daga cikinsu a immatan shugabanni irinsu annabi musa da aka ambata irinsu annabi suleiman irinsu annabi dawud da waɗanda suka zo a gabaninsu irinsu yusha'u da su kalib a bayan su annabi suleiman irin wanda suka zo kama annabi zakariya da abin nan abin nan annabi yahya Allah ce waje alna minhum a'immatan sai muka sanya shugabanni daga cikinsu yahduna bi amrina da suke nusanta game da umarnin da muka yi abinda Allah ya aiko na attaura sai suka yi tamassuki da shi shine yake shiryar da su an ba su shugabancin nan ne lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri ko a yanzu shugabanci ya fi nagarta in shugaba mai haƙuri ne wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance masu yaqini masu imani game da ayoyinmu ashe kenan as-sabr wal yaqin shine abin da ya bayar da jagoranci ga al'ummomin da suka gabata sai mu tsaya nan insha Allah in Allah ta'ala ya kai rayuwarmu wani mako kuma sai mu ci gaba da wannan babi Allah ya fa'idantar da mu da abin da muka ji wanda muka faɗa daidai Allah ya cika mana lada wanda muka kuskure kuma na roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم فان الخضوع kankan da kai yawanci shi an fi halarto shi a zuciya alkhudu ai akwai ma alkhushu alkhudu alkhushu sun fi kusata da juna kankan da kai alkhudu kankan da kai alkhushu kankan da kai gaba ga Allah azzul kaskantar da kai kaga kai ba kowa bane kasan shi larabci yana da yalwa duka kankan da kai ne kawai kai bahaushe za ka ce kankan da kai to amma kowanne akwai matsayinsa shi wancan alkhushu yana kasancewa ne ga ubangiji ka kankan da kai gaban ubangiji yayin da kake bautarsa alkhudu ka kankan da kai wajen halartowa da girman Allah a zuciya مرآة أخيه المسلم